لا يفرج كربا بات يطغينا ويزرع الورد فينا والرياحين
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alƙiyama za mu sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda ke zuwa mana a dukkanin rana irin wannan ta juma'a a daidai irin wannan lokaci na safiyar juma'a wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairan da suke cikin wannan rana ta juma'a abin ƙi da yake cikinta Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiyar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya sannan waɗanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama mu kuma da muke nan Allah maɗaukakin sarki in tamu ta zo ya sa mu cika da imani idan masu sauraro ba su mance ba wannan shiri mai albarka yana tattaunawa akan tarihin mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwar mummunai na na Aisha yar gidan Sayyidina Abubakar Allah ya fara musu yarda baki ɗaya wanda muke duba abubuwa da suka shafi rayuwarta don mu ga menene zamu iya koyi da shi a cikin rayuwar tata akwai abubuwa da dama na koyi a cikin rayuwarta wanda ma har mun ji daga bakin masu sauraro irin yadda suke yin koyin da ita da yadda suke ɗauka abubuwa a tarihinta waɗanda suke suna ganin suna jarraba koyi da su da yawa sun ba labarin cewa a koyin da suke kuma suna ganin abin akwai amfanu domin suna ganin amfanuwar abin da suke aikatawa a gare ta ko kuma ce kwaikwayo na rayuwar tata suna ganin yana haifan musu da ɗame ido dama kuma haka ne waɗanda suke magabata babu yanda za a yi kai koyi da su ka gaba daidai ba insha Allahu in ka yi koyi da su za ka ga abin da yake daidai ne a rayuwarka za ga amfanuwa za ga ci gaba domin su ba a koyi da su a tashi haka babu komai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad hitadaw so da haka a komai zaka iya yin koyi da su kuma nasara zaka samu kuma zaka ga amfanuwar abin a karan kanka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin koyi da wayannan bayin nasa wanda ya ta ya sada su da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi rayuwa tare suka aurar masa ya auren musu suka ci tare suka sha tare suka yi komai suka yi je yaƙi suka zauna a zaman gida suka yi sallah suka yi azumi komai na rayuwa suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon jin irin yadda su suka kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallama mu ma mu ga yadda za mu yi namu aikin ko irin abin da za mu koya ko za mu koyi koya daga gare su ko kuma daga kololuwa abin da suka rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a satin da ya gabata malam ya fara mana bayani akan abin da ya shafi zaka iya cewa ƙarya ko kage ko sharri da aka yi mana na Aisha kuma 'yan uwa sun ji dan abin da ya fara da shi wanda insha Allahu za mu dora daga inda ya tsaya kafin nan ga 'yan uwa da suka ji irin wannan wacce take malam ya ba mu labari ko ya kakkaranto mana irin yadda nana Aisha take a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah madaukakin sarki da kansa ya kulla aurenta da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai gashi wata jarrabawa ta same ta mai ƙarfi wannan yana nuna maka da ke da ni da shi ba wanda ya huce jarrabawa to shi ma wannan zamu ji irin darasin da yan uwa suka dauka irin jarrabawar da suka fahimta da Allah madaukakin sarki yewa na Aisha assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa
ina tare da shi daga tambata to kin ji irin bayanin da malam yayi akan nana Aisha ke wani darasi kika dauka
hello muna tare da ke kin ji irin darasin da a kin ji irin bayanan da malam yayi akan nana Aisha wani darasi kika dauka to wannan layin ta yi a katsi assalamu alaikum muna tare da wa to muryar taki ba ta fitowa sosai to me kike tafa da shi cikin shirin me kika dauka wani darasi kika samu mm. kamar ka, ka. salamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahma muna tare da wa
Malam Allah ya saka ya alkai.
amin da wa Sai muke kana magana da Mubarak ya ce daga nan unguwar sheka gidan Leda Alayi Malam Gida.
to malam mubarak Malam sai da gaske ware da gaske tun da malam ya fara wannan tattauna akan uwar mu sai da na na Aisha radiyallahu anha.
mm.
muna tare da shi matuƙa da gaske mun ji kuma irin irin fatita shi da ta yi Mm.
da rayuwa da ta yi a zamaninta Mm.
wanda mun ɗauki da sussuka kamar da dama haka Lam- kamar wanne rayuwarta da abin da ya faru da ita wanda har Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi Mm.
domin wanke ta Mm.
ya ishe mu darasi da mu ɗauka a cikin rayuwarta Mm.
za mu ɗauki da sussuka da dama na ƙalubale irin na rayuwa mm.
haka ma da cewa dukkan wani abin da zai faru da kai a wannan rayuwa Mm.
na wani sharri ko wani kulla-kulla Mm.
ya ishe mu da rafi da mu waiga bayan mu duba rayuwar wannan baiwar Allah da abin da ya faru da ita.
Mm.
Wannan su ne darasi kaɗan daga cikin gaskiya darasin da na ɗauka.
to Allah Kalubalen rayuwa.
to Allah ya saka da alkhairi Adam, Adam, Allah ya saka da alkhairi.
Mm.
Allah shi.
salamu alaikum Amin wa alaikum salam.
muna tare da wa Muna ta kuna tare da zuwaira ayyuka da ke mutu maman Abdul.
to maman abdul kin ji irin tarihin nana aisha da malam ya kawo wani darasi kika dauka a cikin rayuwarta Wallahi ma na dau darasi suka da dama eh da yawa daga cikin darasi suka da uwar mu ne mai kyau.
mm.
Kuma ni ma kamar yadda na sani wallahi ni ma malam mijina alhamdulillah.
Mm.
alhamdulillah mijina yana kula da ni da zuri'a ta kullum addu'a Allah ya buɗa masa nake yi kuma Allah ya bashi yanda zai yi.
to in yana kula da ke ke wani irin ah, martani ko kuma kike mayarwa wani irin rawa kike takawa gurin mai da alheri da alheri wallahi malam ina mai da martani sosai wajen ba su shawarwari Mm.
da duk abin da ya kamata na zamantakewar aure iya daidai bakin gwargwado na ina yi mm. ko ba da shawarwari
wallahi ina ba su To, al- shawarwari sosai to- to Allah ya sa mu dace to mun gode kaga ga dan uwa da ya shigo cikin shirin yake cewa ya dauki darussa masu dama musamman kalubalen rayuwa ta yadda idan wani abu ya same ka sai ka waiga baya ka gano ga waɗanda suka fika ga abu ya same su amma ya suka yi sai ka ɗauki mafitar irin mafitar da suka ɗauka salamu alaikum muna ta- muna tare da wa sai kin dan matsa daga kuto assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Assalamu alaikum.
muna tare da wa muna tare da wa
Ke kai da yake kira tare da harafin lakkan da ta kai.
to me k- me darasin da ka dauka
alhamdulillah gaskiya mun san zarafi masu kyan yawa musamman irin hakkoki sun ji ta eh kawai da kai da cikin cikin abubuwa gaskiya an shawo abin da ranar ke da wani da wani gida da cikin kan asirin da Allah ya kara kai kashi amin
da masu yanzu a kan shi na kan da su kai kashi a cikin amin assalamu alaikum assalamu alaikum muna ta salamu alaikum
alaikum salam muna tare da wa
nana abubakar lagos filin na fantan to mala bakar ka ji irin yadda malam ya yi ta bayanai akan nana aisha allah ya kara mata yadda kai bangaren ka wani darasi ka dauka a cikin tarihinta da kaji
don su da kaki wajen yiwuwa na rayuwa ta irin yanayin da na shiga allah zai fitar da kai inda akan gaskiyar ta ce eh na'am to allah ya saka da alkhairi salamu alaikum
Ba alaikum salam.
muna tare da wa Ina ma malam barka da safiya.
to an tashi lafiya
Safiya salon malam.
da wa muke tare
Kuna tare da Hajara Shu'aib Muhammad.
Hajarat Sha'ibu Muhammad kin ji irin yadda dakta yayi bayanai kala-kala akan Nana Aisha har izuwa inda muka tsaya kafin ya dora. Wani darasi kika dauka?
Mun ɗauki darasin haƙuri.
Na'am.
Gaskiya mun ɗauki darasin haƙuri sosai da yadda take gudanar da al'amuranta.
Na'am.
Gaskiya malam Allah ya saka ma da malam alheri.
To amin amin.
Ya tashi lafiya.
To Allah ya sa. To masu sauraro bari mu koma ga malam maji abin da zai dora mana dangane da wannan magana wacce take mai matukar tada hankali ga mutum in ya ji ta a wacce aka jingina zuwa ga nana Aisha wacce malam yake mana fashin baki tun daga yadda abin ya kasance a kuma za mu ji yau a ina ne zai tashi don mu fahimci abin da ya faru ɗari bisa ɗari kuma mu ga ya daga ƙarshe eh, wane irin darussa ne a cikin wannan abu da ya faru da ita dakta a me za mu ɗora a yau akan abin da kake tattauna a satin da ya huce بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu idan yan uwa masu saurare za su tuna muna tattaunawa dangane da abin da ya shafi ibtila'i da jarrabawa da ya samu na na Aisha. Na'am, da yadda mutum ya kai da matsayi da ɗaukaka a Allah zai iya jarrabarsa. Wannan jarrabawa ta shafi na na Aisha kuma ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Um, na na Aisha take ba mu labari lokacin da uh, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita yaƙi tare da ita. a rabanta ya fito aka yi ƙuri'a ya zama da ita za a tafi ta ce aka ɗauke su suka tafi wannan yaƙi har aka zo dawowa da aka zo dawowa an sauka a masauki dab da madina ta ɗan tafi zagayawa ta jefar da sarƙarta ta tafi neman sarƙar har aka zo za a tafi ba a san ba ta cikin wannan haudaji ba yarbuka da ake ɗorawa akan raƙuma suka ɗauki raƙuminta suka tafi da shi sun ɗauka tana ciki suka yi tafiya mai nisa can kuma sai Allah sa ta tsinci wato sarƙarta ta da take nema a ta dawo sai ta tara an tafi ba kowa ta ce sai na yi tunani na dawo na zauna a inda aka tafi aka bar ni wazanantu annan sayaf qaiduni na tabbatar za su zo su neme ni fayar ji'una ilayya su dawo wajena don su ɗauke ni su mai da ni ana isa madina an sauke raƙumin na aisha sai aka ga babu kowa a ciki aka yi ta istirja'i ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yau an yi babbar mantuwa an manta ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha tace ina cikin wannan yanayi sai gani a ina zaune a cikin dare a sai na sai sai sai sai bacci ya dauke ni fa galabatni aini fanimtu sai na yi bacci akwai wani mutum ana ce da shi sufwan sufwan ibn Mu- al-mu'attil as-sulami a- a- sannan az-zakwani shi wannan mutum ne da in an je yaƙi galiban yana tsayawa a baya saboda ko da an yi mantuwa ko wani ya jefar da kayansa a hanya to shi kuma aikinsa kenan a- a- a- yana yana tahowa kawai sai gari ya waye masa a nan inda aka manta na Aisha ta ce yana zuwa fara'a sawa da insanin na'imin kawai sai ya ga duhun bakin alamar mutum yana kwance ta ce to daman ya san ni tun kafin hijabi farafa ni hina ra'ani yana gani na a kwance sai ce kai aiki wannan mata manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Aisha lalle an yi kuskure babba ta ce daman wa kana ra'ani qabla hijabi kafin ai hijabi daman yana gani na ya gane ni kawai ni dai ina bacci sai na ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ta ce fastakhastu bistirja'ihi hina arafani na farka da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sa yayin da ya gane ni ne ta ce ina farkawa fa khammartu wajhi bi jilbabi sai na maza na lullube fuskata da jilbab ɗinta kamar hijabinta ko abin da suke rufe jikinsu da shi da fuskarsu gaba ɗaya to anan nake so iyaye na mata su su fahimci wannan kuma su gane don muna karanta isoshi ne da aiki yanzu anan kun gana na aisha ta ce ina farkawa da naji muryar namiji naji inna lillahi wa inna ilaihi sai ne maza na lullube fuskata to kaga ashe yana da kyau mata su rinka mutunta niqabi niqab da mata suke sawa dinnan alheri ne gare ku ya ku iyaye mata rufe jikinku alheri ne gare ku ya ku iyaye mata tsiraici tozarta mace ne tsiraici wulakanta mace ne kar ku yadda da duk wanda za su rinka ziga ku suna zaburar da ku akan yin tsiraici kada mutum ya amintu da barin 'ya'yansa suna fita ba sa lullube jikinsu ba su sa hijabin kirki ballantana su saka niƙabi duk wacce ta samu dama ku yi ta saka niƙabin nan saboda shi ne maganin masu sa ido kuma yana mutunta mace kare mata darajarta da kuma kimanta kuma ɗabi'a ce ta matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo a riwaya ingantacciya matan sahabbai suna faɗa cewa in aka je yaƙi muka zauna ba kowa a wajen mu muna buɗe fuskar mu ya mu amma da mun ji ɗuriyar namiji zai wuce sai mu sauke ainihin wato yadin da ke kanmu mu lullube mu ga baki daya wannan yake nuna suna da kula da suka niƙabi da lullube fuskarsu da lullube jikinsu irin wannan hali da ake ciki a wannan lokaci a wannan zamani hali na yaƙar hijabi hali na yaƙar suturar mace abin mamaki masu neman 'yancin mata sun yi shiru akan wannan ba sa magana dangane da mutunta mace akan lullube ta mutunta mace akan rufe ta sai dai su yi magana akan wani abu to a shari'a bayyana tsiraicin mace tozarta ta ne wulakanta ta ne don duk abin da yake da daraja ana kulawa da shi shari'ar musulunci ta kula da ku ta ce ku rufe jikinku ƙur'ani ya sauka ya ce ya yi wa nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا كي النبي gaya wa matanka da matan muminai su saka hijabi da jilbabi su lullube jikinsu ya yi ƙasa-ƙasa har sai ya je ƙasa kar a ga komai nasu wannan shi ya fi kusa a gane su ba za a cutar da su ba shari'a ta ce ba za a cutar da su ba in ji ƙur'ani ma'ana duk wacce take ba ta lullube jikinta za a iya cutar da ita mm. wani namiji zai mata magana ilatsa ta wani zai gane cewa ba mata kirki ba ne ya zo ya ƙoƙarin ainihin wato taɓa mutuncinta ko wani abu don haka muna kira ga mata ku dawo da darajar hijabi ku mutunta saka hijabi ku nisanci gyale in za ku fita sai dai in kuna cikin gidajenku ko da mazajenku ko kuma kuna taron mata ko ya ku za ku iya saka gyalanku amma matukar mace za ta fita to ta rinka saka hijabi ta lullube jikinta a samu niƙabi a rufe saboda maganin maza mayu masu kallon matan mutane wannan zai taimaka ya ƙara tsare muku daraja a wajen Allah ya tsare muku daraja a wajen mutane irin tsiraici yanzu da ake bayyanawa a garin nan malam abin bayi da kyan gani gazantar ta isa ga yara 'yan mata kirjinsu a waje kaga sun saka kaya damammun kaya an je an samu atamfa mai tsada an kyakketa ta an gutsutsura ta an matse ta har roba ake sawa a ƙugu a saka kaga wata idan za ta saka dan siket ɗinta na atamfa wallahi sai ta yi da gaske yake shiga ya dame mata jiki komai sai ya fita a jikinta wannan ya saba wa shari'a wannan kuma ba mutunci ba ne ba da haka kuyi koyi da nana aisha a cikin irin ƙoƙarin da ta yi tana jin motsin namiji sai ta lullube fuskarta ta ce wa wallahi ma takallamna bi kalimatin wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi wallahi ba mu yi magana ba da shi da ko kalma guda ɗaya ku duba kamewa ta ce wallahi ba abin da na jiyo daga bakinsa in banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da na ji yana faɗa a wata riwaya ta ce wallahi ma kallama ni wallahi safwan ibn mu'attil sulami bai yi mini magana ba ba abin da muka ce in banda inna lillahi wa inna wa inna ilaihi raji'un ta ce ana gama wannan kawai sai ya sauka daga kan dabbarsa ya tsugunar da dabbarsa wa ana kharahilatahu sannan ya take ainihin linzaminta a ƙasa sai ta yi ƙasa na na aisha sai ta ce sai na gane yana so in hau dokinsa ne ko raƙuminsa shi ya sauka faƙumtu ilaiha na hau na hau kan wannan raƙumin farakittu ha na hau fantalaka ya ƙudu bi arrahilata ya tashi yana ta jan wannan dabba yana tafiya da ita ta ce sai da muka zo gurin ainihin wato matafiya a lokacin rana ta yi sai take cewa daga nan fa halaka man halaka wanda ya halaka ya halaka wato abin da ya faru shine bayan an je madina aka duba aka gana na aisha ba ta dawo ba ba ta nan shi kenan munafukai suka samu dama suka yi ta yada shari suna ta maganganu na rashin kirki ai daman kaza ai daman kaza ai ba a dawo da Aisha ba ai yanzu in dai an ganta da wani to ai ko ya keɓanta da ita ne yayi kaza shi ma wannan bawan Allah Safwan ibn Mu'attal Sulami Az-Zakwani Allah ya jarrabe shi sai gashi ya jawo raƙumarsa rana na Aisha a kai nan kawai munafukai suka fara la shi kenan daman ya je ne ya keɓanta da ita ya yi zina da ita wal iyazu billahi da wannan magana marar daɗi shi yasa na na aisha take cewa wanda i halaka ya halaka masu yaɗa zancen ƙarya daga nan kissar za mu gane haɗarin yaɗa zance na ƙarya a yi wa wani ƙazafi ka ɗauka kai ta yaɗawa ko a waya ko kai ta yaɗawa a baki ko ku yi ta yaɗawa musamman mata da ɗaukan zance da kaiwa gaba halaka ne kamar da nana aisha take cewa ta ce wa kanan lazi tawalla kibaral ifki abdullahi ibn ubay ibn salul wanda ya ɗauki nauyin wato ya da wannan ƙarya a madina gaba ɗaya shine shugaban munafukai allah ya mana maganinsa abdullahi ibn ubay ibn salul shine ya kitsa wannan ƙarya na yaɗa cewa an an yi lalata da nana Aisha.
Na'am, dakta kafin ka dora bari mu leƙa sashen tallace-tallace don mu ji abin da suke ɗauke da shi.
Today is a good day. A good day to take a walk. A good day to reach for your goals. A good day to finish reading that book. A good day to connect with your friends while doing the things you love. A good day to shoot your shot. A good day to enjoy life to the fullest with Malta Guinness.
Malta Guinness. Enjoy a world of good. رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح الملاج من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى
masauraro barkanmu da dawowa ma- muna cikin gaba muhimmiya muka tafi sashen tallace-tallace dakta kana tsakiyar bayani akan maganar nana aisha don haka nana aisha ta ta tabbatar da cewa wan- wannan abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafukai shine ya dauki nauyin yada wannan karya na'am na'am jama'ar musulmi daman ku sani shi munafiki duk inda yake to mugun mutum ne duk wanda aka ce munafiki ne to mugu ne shi kullun nema yake yi ya bakanta wa mutane kuma nema yake yi ya bata mutanen kirki duk inda munafikin ka yake to zai yi kokari sai ya ci mutuncinka yanzu ku duba na na Aisha a matsayinta na matar Annabi Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam.
wasallama amma fa bata kubuta da munafircin masu munafirci ba da haka mu rinka daukan darasi dole ne duk matsayin mutum duk daukakan sadiq isansa Allah zai jarabe shi da makiya Allah zai iya jarabarsa da munafikai da za su yi ta yada shari'a kansa to akramakallah kan ka huce wani darasi za mu ɗauka a nan gurin daidai wannan gaba ta yadda idan munafukai da makiya suka yi min ca ya zan yi in kauce musu ko in samu in to fita babban dai maganin kubuta daga munafiki na farko dai baka yi ta rabu da rayuwa da munafiki ba na'am kuma duk inda mutane suka taru to sai an samu munafiki a ciki shi ne bala'i Mm.
munafiki ko dan wuta ne innal munafiqina fi darki al-asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira abu na biyu addu'a na'am dole ne mutum ya rinka roƙon Allah Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri cikin masu sharri a cikin mutane akwai munafukai cikin masu yaɗa sharri a cikin mutane akwai- a cikin akwai munafukai to annabi ma Allah ya jarabe shi da illar munafukai ni ma da kai dole Allah zai iya jarabar mu to amma wannan bai zai sa mutum ya nuna wato jahilcin su lokacin da irin wannan abin ya faru bai dauki wani mataki wanda zai nuna karancin ilimin sa a'a dole ne ka zama mai hakuri in ka gane wani munafiki ne kawai sai ka sha maganin zama da shi Nana Aisha take cewa shi ya dauki nauyi aka yi ta yada wannan zance ta ce aka bani labari annahu kana yusha wa yutahaddasu bihi indahu fa yuqirruhu wa yastami'uhu wa yastawhishuhu wa yastawshihi tace a- an bani labari a zo a kawo nan zance a gurin wannan munafiki ya zauna ya tabbatar da shi ai kwarai haka take ai ai ta yi kuma wallahi, wallahi.
ya saurara kuma ya ci gaba da yada gulmar urwa take cewa a daga cikin urwa yake cewa daga cikin waɗanda suka fada cikin wannan tsautsayi mutanen kirki ne amma suka fada cikin wannan tsautsayi akwai Hassan ibn Thabit da Misra ibn Usasa da Hamna binti Jahash fi nasin akharin wannan duk mutanen kirki ne Hassan ibn Thabit an san shi Misra ibn Usasa shi mahaifiyarsa ma eh, wato yarinyar mai aikin Nana Aisha ce tana tare da Nana Aisha amma abu mamaki ya fada cikin yada wannan zance Hamna binti Jahash yar uwar Zainab binti Jahash ita kuma ta yar uwar ta kishi take yi tunda ah, Zainab binti Jahash suna tare da Nana Aisha karkashin aure daya auren manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka da ta ji labarin ita ne ki kanwace ga Zainab ita Hamna kenan Mm.
kawai sai ta bunka labarin at least dai irin kamar malamai suna cewa kishi yasa take yi take yada Ai, wannan- yar uwarta kenan da ta yar uwarta Eh.
alhali kuma yar uwarta ta ita bata yi ba Mm.
to wannan abin da yake nuna mana ashe zai iya yiwa wato a kawo magana ta banza labarin da ba daidai yake ba mutanen kirki su ma su shiga da haka a irin wannan lokaci musamman da ake amfani da social media ake amfani da tura labari ko a whatsapp ko a facebook ko a twitter ko a telegram instagram wacece gram wallahi mutane su ji tsoron allah wajen ɗaukar labaran da ba su da garanti da tabbas a kai suna yadawa in ba haka ba fa asma'u ala wa- wato mutane za su wayi gari a- a- akan abin da suke aikata suna nadama yanzu da mutum ya ga labari ana turo mai a wasan kawai shi ma sai sharin da abin da kai sharin sai allah ya tambaye ka ai ka yadda ne da haka ku daina yaɗa labarin da ba ku da garanti ba ku da tabbas wani ya je yayi wani ƙarya wani ya ɗauki hoton wani ya yi ƙarya wallahi mala aminu wani yake nuna mun kwanan nan Mm.
wani fa miskini ba Allah talaka ne wallahi malam ya ce malam bari ka ga na yi karatu ne ina magana akan ɗaukan hoto a makala Mm.
hotonka ne yanzu sai a ɗauki hotonka a zo a a makala shi a jikin wani wallahi sai aka dauka mata rauni yace malam bari ka ga misali ga hoton shugaban kasa a irin motar nan ranar da ake abinan ranar ko yancin kai ne ko meye ne da sojoji masu raka shi nan da waye kawai malam sai ga wani bawan Allah an dauko shi an makala shi ma yana cikin motar yace kaga wannan fa wani ne nace to ya aka yi wani ya shiga yake bayan motar shugaban kasa ashe wai wannan din an yi ne wani abu ake nema dan ya nuna iya da matsayi shi ne gindin shugaban kasa ne ma ka fahimta eh na ya nuna wa duniya cewa shi ai a tare suna yake tare da shugaban shugaban kasa da haka in ya zo ya maka wata magana ta wani abu kaga zaka miƙa wuya eh to hatta kai ga haka ba yanzu kai dinnan sai a ɗauki hotonka wallahi talla a haɗa ka da duk wani mutum da ka sani a duniya a ce ga ku kuna zaune a tare kuma ka duba ka duba ba za ka gane ba da haka mutane su ji tsoron Allah dan an ga hoton wane da wane a haɗe ba lallai ya zama ɗaya ba Mm.
akwai ƙwararru da suna iya gane photoshop irin haɗe-haɗen hotuna malam har bidiyo ana yi da motsi wannan yana motsi kana motsi duk a haɗe shi ko a yanke kanka a makala shi akan wani wallahi tallahi malam ana iya yi. wani ya zo yana zaune shugaban ƙasa ko suna zaune da wani ko na makamancin wannan ko wani ɗan ta'adda maɓarnaci malam ana so a maka sharri a ƙasar nan a ɗauko hoton wani ɗan ta'adda mai ɓarna a ɗauko hotonka a liƙa ka a ce gashi kuna mitin a ce ga hotonku nan ga bidiyo nan kuma ai ya sa magana ma so mutane ya kamata su ji tsoron Allah wajen yada maganganu musamman a wannan kafafen yada labarai na zamani da suke cike da fitina suke cike da bala'i don haka nana Aisha ta ce waɗannan sun fada cikin wannan wato rikici sun yi ta yada wannan zance fi nasin akharina la ilma li bihim kawai dai ni na san cewa a a a mutane ne na kirki kamar yadda Allah ya yabi sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma dai wanda ya dauki nauyin yada wannan zance gabare yada shi kai tsaye shi na Abdullah ibn Ubay ibn Salul na urma yake cewa wato a- ba ta so na na Aisha ba ta so a zo a zagi wani a cikin waɗannan su Hassan ibn Sabit Mm.
su Hamna bint Jahash su a ko Safwan ko waye da sauransu ta ce ba ta so a zo a zagi waɗannan a gabanta saboda ita ta san mutanen kirki ne a ta ce wata rana an zo za a taɓa Hassan ibn Sabit a ce ai shi ma yana cikin wanda ya zage ki ko ya yaɗa magana Mm.
ta ce in a kyale shi إن الذي قال فإن أبي ووالده وإرضي لإرض محمد منكم وقاء Hassan ibn Sabit da ya nuna rayuwarsa gaba daya zai bayar da ita dan kare mutuncin Annabi ya za a ce da shi za a zage ni tace ku kyale shi kuskure aka samu dan Hassan ibn Sabit ne yace da babansa da mahaifiyarsa da mutuncinsa gaba daya li irdi Muhammadin don ya kare mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayar da nasa a zubar da nasa mutuncin wallahi dan mutuncin Annabi ya karu to ko ai kaga matar annabi ai mutuncinsa ne Mm.
da haka duk yadda aka yi kuskure ne aka samu Mm.
ta ce a'a sam kada a zagi hassan kada a bata hassan an dai samu kuskure da haka a nan nake jan kunne na da kuma jan hankali na mutanen kirki duk mutumin da ya san mutumin kirki ne da mutuncinsa ya daina shiga yaɗa zance ko ma na meye ne ya jira kada a ce daga bakinka ake jin labarin kaza wallahi galiban maganganu da ake yada su galiban wallahi malam suna zuwa da kuskure kuma kullum qur'ani ya ce mana in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Mm.
yanzu wata mata kwanan nan ta kawo min karan mai gidanta ta matsanta mun ta ce sai ta zo ta ganni na ba ta lokaci malam tana bayani tana kuka abinda mutumin nan yake mata labarin ba shi da daɗi ni da kaina raina ya ɓaci na ce ki rabu da mutumin nan ki rabu da shi tunda ba shi kaɗai ba ne mijin aure gaskiya wannan mutumin ba mutumin kirki ba ne in dai wannan abin da ke faɗa haka ne ba na kirki ba ne wallahi malam na taimake ta akan ra'ayinta na taimake ta akan kukanta da take dan nima ta gigita ni Mm.
na ji zafi na ce mai gidan nan ni kam sai na haɗu da shi na ce ta nemo mai gidan nan ta ɗauko shi ta kawo shi ta ce wallahi malam sai ya zo zan kawo maka shi ta ɗauko shi ta taho da shi ya zo ya zauna a gabana na ga mutumin nan tun da ya zauna a gabana jikina ya sanyi wannan jallahi ba labiru na ce ki maimaita abin da yake faɗa malam an zo maimaita zance sai harshe ya kama harɗewa harshenta ba ta fidda zancen tartar kamar yadda ta fitar mun shi jiya ba eh na'am ka fahimta eh na'am to mai mata uzuri watakila kwarjinin miji ne ko ba ka bari ba eh ta yi bayani ni kuma na ƙara na ce ta ce kaza ta ce kaza ka kare kanka raina a ɓace wallahi ma aminu mutumin nan da ya zo ya fara bayani ya rinka sauke mu yana sauke ta yana cewa ba haka aka yi ba tana iya haka ne yana bayani ba haka aka yi ba ki ga- ba ni ansa na ce tana cewa iya haka ne ba wallahi malam sai daga baya na fahimci ashe matan nan ita ce ma ba ta da gaskiya da yawa cikin maganganunta ba gaskiya ba ne. Na'am yana da kurakuransa tabbas. Akwai laifuffukansa, akwai abin da ya kare kansa, akwai abin da ya tabbatar ya yi a matsayinsa na ɗajirin ɗan adam. Amma yadda aka kambama abin, wallahi bai kai ba. To wannan sai ya min darasi cewa mm
duk lokacin da mace ta zo ta kawo ƙara ko Mm.
kuka a kan mai gidanta yana kaza yana kaza to a yi ƙoƙari a kira shi ko kuma duk lokacin da miji ya kawo ƙaran matarsa tana kaza tana kaza a kira ta mm in ba haka ba za a yi hukunci na kuskure to ballantana mana baka zauna da wanda ya yi zancen ba ko wanda ya faɗi zancen ko wanda aka tuhuma ba kawai daga ganin abu a whatsapp a facebook kawai ka ɗauka ka rinka yaɗawa wallahi wannan ba daidai ba ne so mu ɗauki wannan darasi a cikin wannan ta ce a'a ta ce muka zo garin madina ni kam sai ciwo ya kama ni ta ce wallahi sai da na yi wata guda ina rashin lafiya saboda tsabar damuwar an yada sharri a kanta saboda gari ya dauka munafukai sun yada cewa nana Aisha ta yi zina inna lillahi wa inna inna lillahi wa inna ma na Aisha dubi matsayin nana Aisha mm da haka anan nake gaya miki baiwar Allah duk matsayin ki duk dare da ki ba mamaki a miki kage ba mamaki ki fada hannun kishiya kishiya ta miki sharri ba mamaki ƴaƴan miji su miki sharri ba mamaki surukunan ki su miki sharri ba mamaki kannan miji su miki sharri ki haƙuri kar ki ce yanzu ni din nan za a yi wa kaza a kin kai na Aisha ne bai kai na Aisha ba abin yayi ya ɓaci ba ya rikice wata guda na Aisha kuka kuka ta ce babu ranar da ba za ta yi kuka ba baiwar Allah kuma Allah ya rike wahayi ba a saukar ba da wahayi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya yi shiru shi ma yana jiran me Allah zai ce malam mm dole mu'amalarsa ta canja da annana Aisha dole saboda maganar mai girma ce mata annabi a ce ta yi zina wal iyazu billah to ɗaya kenan malamin daga cikin sharrin munafiki kaga munafiki wallahi munafiki zai iya hura wa gari guda wuta kaga Kano dinnan munafiki ɗaya zai iya bunka mata wuta inna lillahi wa wallahi mutum ɗaya ai munafurci bai yi ba ai ai munafurci tsiya ce ai Allah ya ce munafukai maƙaryata idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun mm Allah shaidawa ya ce na shaida munafukai makareta ne da haka kada a rinka dogaro da zancen munafukai kada a maida zancen munafukai abin ɗauka ne ko abin yadda Allah ka raba mu da shar- sharrin munafukai amin to yanzu dai nan za mu tsaya nana Aisha ta yi wata guda tana ta zubar da hawaye tana ta ainihin wato kuka ta ce wallahi wala ash'uru bi shay'in min zalika ba ban san komai ba kawai ana ta yada zance a kaina ta ce kawai ita abin da yake damun da irin yadda wannan abin yayi tasiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce irin abin da na saba ina samu na kyautatawa da sakin fuska daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wallahi tallahi na rasa shi yanzu ta ce wannan shine yafi damuna to za mu ji me ya faru in Allah ya sa dan Allah ya dawo da mu da rai da lafiya me za ka ce malami To ma sauraro lokaci ne yanzu da za ku iya neman mu ta kai tsaye a layoyinmu kamar haka mata sufuli takwas sufuli shida shida biyu sufuli suf- biyu sufuli sufuli takwas takwas biyar sufuli takwas sufuli shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma maza sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai sakon karata kwana da ya haɗa maza da mata akan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara salamu alaikum muna tare da wa
Ina fata mu fata fatan alkhairi.
to malam yana tare da ke yana jin ki.
Allah ya saka wa da malam da alkhairi.
Amin.
Allah ya sa mu gama da duniya lafiya.
amin amin Allah ya raba mu da munafiki da amin munafikai.
amin amin ya Allah Ubangiji Allah ka raba mu da munafiki. Allah ka ba mu zaman lafiya ka sa mu da baki amin daya.
amin ya Allah amin ya Allah ya saka mu Allah da alkhairi.
mun gode Allah ya biya ki mun gode mun gode
salamu alaikum muna tare da wa to muna tare da wa
wannan ya buɗe To, rediyon wannan- salamu alaikum
Wa alaikum assalam.
muna tare da wawa
Kuna tare da Husaina matar Manuwa da gari Ruwai.
to me kike dauke da shi
Gaskiya mun daure da shi sosai. Allah ya saka wa malam da alkhairi.
amin amin To. a dakta akwai tambayar da muka karba satin da ya gabata wacce wata baiwar Allah ta shigo cikin shirin take cewa a mijinta suna zaune yana ba ta kudin da yana kyautatawa mata ya zo ya canja a yi salari ya ce ba a ba da salari ba sannan in ya tashi wata ran sai ba ta dubu biyu ko dubu ɗaya kudin cefane sannan ga duka da yake mata to a ƙarshe dai dakta a, abin da ya faru ya ce da ya dake ta ya nemi sulhu ta ce to in ya ƙara dukanta a bakin aurensa sai kuma iya yarda cewa in ya ƙara dukanta a bakin aurensa kuma da da saki biyu so yanzu ya ƙara dukanta kuma ya zo ya yi rarrashe ta cewa a ci gaba da zaman aure bayan waccan magana cewa a bakin aurensa ya yadda kuma yanzu ya rarrashe ta a ci gaba da zaman aure wanda ita take ganin aure ya ƙare saboda wancan sharaɗi da ta kafa kuma ya amince ya mas'alar take to um, ni abin da nake gani na farko kafin ba da fatawa wallahi malam matan da suke dukan mazajen da suke dukan wato matansu su ji tsoron Allah yanzu mutum ya zo ya ɗauki yarsa ya baka ka ɗauki hannu ko abin duka ka mata duka ba ɗaya ba ba biyu ba irin wannan miji ya kamata a guje shi gaskiya ina
lallai ko da ba a kawo ma maganar saki ba Mm.
duk mutumin da yake kashi yake bayarwa wa mace to aure ma bai kamata a bashi ba don ko an zo an tambayi annabi aka abuja wata mata ta ce za ta aure shi ya ce inna aba jahamin kana la ya a sahu an atiqi mutum ne da baya sauke sandarsa daga kafadarsa kinaya ne an annahu zarrabun lin nisa mai yawan bugu ne ga mata annabi ya ce karki aure shi ki aure usama da haka duk mutumin da aka san yana dukan 'ya'yan mutane ku- kar ku bashi yarku kada a bashi kuma dukan dukan da ya wuce shari'a na'am abin da nake so duka Like, mai raunana jiki duka mai karya kashi duka mai fasa jiki akwai matar da ta zo mu wallahi jina jina ya mata ya illata ta ya ya ya ya hattar gadi duka du ita ce in ya zo duka a ɗaki yake rufe ni malam ita zabga min wayar lantarki duk ya tsitsinka hitar gidansa da wayoyin lantarki da caja caja da waye duka ya tsinka akanta ai bai kamata ba wallahi duk uban da ya fahimci wani yana zuwa yana bugun yarsa wallahi je ya dauko yarsa a mota ya dawo da ita gida ba a goyon baya kar ka yi wata magana eh a dakta Yawwa.
malamai kukan ce a a shari'a akwai Ai, na duka yi- wani ai, na irin yi dukan magana.
ne shi na shari'a ai na faɗa manzo Allah ya faɗa ba duka ne mai kare jiki ba duka ne mai mai cutarwa ba na'am Yawwa. duka ne na nuna fushinka eh kamar mutum ya ma ba da ya haka ka wannan ka nuna ranka ya ɓaci da dan gefen riga haka ba eh, ko da gefen riga ko da hannu Eh.
inda dai ba za- ka dai nuna dai damuwa ko ba kan wani yanzu ya maka wani abu baka ji daɗi ba za ka dan bige shi kaɗan haka na'am wanda ba zai kumbura jiki ba ba zai je masa ba shi ma kinaya ne na an nuna fushinka da damuwa maza Allah ya ce masu dukan matan su irin wannan duka laisa ulaika bi khiyarikum so ɗaya kenan da haka ina jaddada miki ki kokari ki nemi yancin ki ya daina dukanki ke kuma ke kuma ki yi kokari ki daina yin abin da zai da ke kidan tun da mijinki Allah ya jarabe ki mai bada kashi ne eh to ki daina abin da zai da ke kin tun da kin san in an yi kaza zai duka to karki shikenan ki hakura ku ci gaba da zaman auren ku amma mai ɗabi'a da bini bini zai ɗauki makami ko ɗauki abin duka da kiya wallahi bai kamata a bar masa wannan yar ba amma eh, dakta saboda ta wata yi- ranar wallahi sai ya illata ta ta yi maganar ba ta dubu biyu kuɗin cefa ne ba ka ganin dakta a yanayin da ake ciki ita ɗaya da 'ya'yanta biyu da mijinta kwalli ɗaya dubu biyu zai ishe ta ta cefa ne ko watakil wannan ne ma ake fusata shi to Ai, ya dan kai yana ta ba ta duka.
dubu biyu sai ya duka yana ba ta dubu biyu ne dan ya dake ta malami ne ai ba kar wai idan ya ba da bada kuɗin ita kuma ta nuna bai isa ba ko ta yi korafi ya zan kenan sai ba sai shikenan sai ya ce haka Allah ya hore masa bai zai kara ba shikenan sai mu goyi bayan sa ba wani yadda za mu goyi bayan sa wai yana dukan ita wata mutum.
shawara za ka bata a kan ta Na dubu faɗa.
biyun nan da ake bata ta ta karba dubu biyun fa aka rama kallawo kai kai ka rinka bincike fa wanda kila fa dubu biyun nan a ciki fa za ta sai shinkafa da za su ci a cikin dubu biyun nan za ta ci fa ne yanzu kwanin shinkafa nawa ne a ciki za ta yi koko a ciki za ta biya kuɗin yara kuɗin makarantar yara watakila kuɗin break ɗin yara a ciki za ka yi kundi kundi kar ka ɗauki wannan dubu biyun ka ɗauka wata wata aba ne sai an mana fashin bakin dubu biyun akwai taliya a gidan akwai shinkafa a gidan akwai man gyada a gidan akwai manja akwai magi akwai t- kaza akwai kunji kunji kenan ba lalle ma dubu biyun ta isa ba ni yanzu ba dubu karka rikitar da mu akan harkar dubu biyu ka ajiye maganar dubu biyu yanzu magana ne akan duka maza ku daina dukan matanku na'am kurin don wallahi gaskiya mutum bai zai ji daɗi a je a sa yarsa yarka wani ya ta dukanta ka ɗauki ya ka ba mutum kuma ya ta bugunta ai ba daidai ba ne ba na sani matan nan suna da ciwon kai mala aminu wallahi suna da ɓacin rai don wata zaka ji ba ma duk sama da dukan zaka ji kamar kai mata akwai masu ɓata rai da damuwa amma kullum nakan gaya wa mutane cewa idan mutum zai yi wa matarsa wani abu ya tuna shi ma fa yana da ya yana da ya so hukuncin wannan mata in ta ce ya sake dukanta a bakacin aurenta ka ganin ita ta faɗa ita ta faɗa ba shi ne ya faɗa ba ko ba ka ba ɗaya kenan kuma ya zo ya ƙara dukan to ai ita mace ba ta sake kanta sakin ba a hannunta yake ba to amma dakta ita tana ganin cewa ai ya amince da ta ce in ka ƙara duka Duk da na a haka, bakin auren ka yace ya wannan- yadda wannan ba zai zama saki ba Mm.
a shari'ar musulunci malamai suna faɗa duk wani lafazi Mm.
duk wani lafazi da ka sani mutum ya buɗe baki ya faɗa Mm.
akan rabuwa da matarsa in dai ba cewa ya na sake ki ni wane na sake ki ba Mm.
to yana buƙatar interpretation yana buƙatar fassara fashin baki dole sai an yi fashin baki sai a kira shi a ce shin kana nufin tasa kuɗin to kutun da kaga yazo yana rarashin ta yana cewa ta dawo kenan ai ba ta sako ba ba yana nufin sake bane ba Mm.
yanzu kamar mutum ya ce wa matarsa in kika sake fita akan aurenki Mm.
sai kuma ta fita Mm.
wannan ma ba saki bane in an tambaye shi zai iya cewa ai na faɗa ne dan tsoratar da ita ko bata tsorata ba matan zamani ba sa tsorata kowa ma ba ba ba ba- ba wanda ya sai tsawatar musu su tsorata sai kaɗan to wannan ma ba saki bane ba na'am in kika sake aikata kaza na rabu da ke in kika sake aikata kaza ke ba matata bace ko wani ya zo ya bata bata mai rai ce ke ba matata bace ki je ki nemi gidanku wannan ma duk ba saki bane na'am wanne ne saki ni wane wane ko in ce shi wane wane Mm.
ya sake matarsa saki ya faɗi kalmar saki ya saki matarsa wannan shine saki to to Wow.
to dakta Na'am.
akwai magana guda ɗaya wace shawara zaka bai mazaje lokacin da matansa suka bata musu rai suka ji hasu da ke su me ya kamata su yi sai sai hakuri ba wani abin da zan iya faɗa sama da wannan na'am na farko su yi haƙuri na biyu kuma su ci gaba da wa'azi da jan kunne to Allah ya saka da amma za su daina yin abin da matansu za su daina su masha ka Allah san me na'am rashin adalci Ehe.
duk lokacin da namiji bai da adalci a gidansa ko da matarsa ɗaya bai mata adalci a zamanta a gida Mm.
bai kulawa da hakokinta Mm.
bai mata magana guda ɗaya to mutuncinsa zuba yake sai kaga ta zo tana mai abin da zai bata masa rai ko kuma ba yana da mata biyu ko uku Mm.
a nan ake zubewa Na'am.
gaya maka gaskiya to Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa An tashi lafiya?
muna tare da wa a gurguje
Balaraba ce daga rogo.
to balaraba me kike tafa da shi cikin shirin
wallahi malami ba san ta kasance da ni me kenan shi wannan wanda aka yi mana na Aisha lokacin ina budurwa eh na'am
don a yanzu ƴaƴana muku ne amma wasu bayan Allah daga baya a cewa suke wai yarinya ta ta fare aiki da ita na
bismillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi abin nan shekara goma sha bakwai amma har yanzu
sai haƙuri sai ai haƙuri sai ai haƙuri to sai ai haƙuri Allah rufa asiri ki ci gaba da yin haƙuri dama yana iya faruwa dole in an zo ana zaman aure zaman ibada ne dole rai zai ɓaci Allah ya mana afuwa amin Mm.
to ina ga bari mu ɗauki waya ta ƙarshe kafin mu rufe shirin don muna tare da wa
Salamu alaikum.
wa alaikum salam muna tare da wa
Ina tare da Maryam ne daga Marko.
to maryam me kike tafa da shi cikin shirin
Ina yi wa malam fatan alkhairi.
to malam yana jin ki
to muna godiya Allah ya muku ita albarka ma wannan fatan alkhairi ce assalamu alaikum muna tare da wa wa alaikum salam muna tare da wa
Kuna na shi da kawun da ina kira daga nan garin ranka.
to me kake tafa da shi cikin shirin a gurguje
Yawwa, da alkhairi wannan abubuwan da ya tattauna wallahi malam din da aku kallon ba ku tafi akan kan da kace na na aisha kaza kaza. Ka ga nan za a fara irin su.
Mm.
Wallahi tallahi ma kun wanda ko na biyar a tare da da wani rubutu. Wallahi.
ƙwarai kuwa na ƙara maka imani bisan matan annabi da iyalan gidan shi Haka.
amin mun gode ƙwarai mun gode To masauraro duka-duka iya abin da za mu iya kama ku kenan a cikin wannan shiri mai albarka sai kuma wani satin insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a madadin shugaba kuma jagora a Ahmad Ghazali Yakubu a sai Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa Isa dan da ku daga sashin addinin musulunci da Hadiza Balanta take jagoranta Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh